الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na ilmul qira'at na taujih na ilmul qira'at almutawatira wa shadda bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyya wanda kuma wannan shine zaman mu ko majalisin mu ko darasin mu na wato 61 muna cikin suratul tauba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to ayar da zamu tashi akan ta zamu tashi ne a aya ta 64 a cikin suratul tauba a shafi na 197 Allah subhanahu wata'ala ce yahzarul munafiquna munafikai suna tsoro suna cikin sauna an gane ko an tunazzala alaihim sura a saukar alaihim nan yana nufin ala sha'anihim akan sha'aninsu domin su ba a saukar musu da ayoyi dan ba annabawa bane muna ganewa na alaihim ana nuhin ala sha'nihim an gane ko kama Allah ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum mun sauka muku da littafi ana nufin bi wasitatil anbiya'i to shi da an ka ce an tunazzala alaihim suna jin tsoron a saukar game da sha'anin su ba wai su a saukar ba don su kafirai ne ba wasu mutane ne masu kima ba kuma ko mumini ba a saukamar da ayoyi sai dai a saukar annabinsa sai shi samu bayani daga tawurka annabi an tunazzala alaihim suratun a saukar da sura a kansu imam ibn kathir al-makki al-qari al-muqri da abu amr ibn al-ala al-basri da yaqub al-basri sun karanta an tunzala alaihim kuna gane ku to an tunzala daga anzala yunzilu inzalan an tunazzala daga nazzala yunzilu tanzilan wasu malamai suna ganin duk ma'anar su daya a saukar wasu suna ganin a'a shi nazzala yana nufin abin da ya sauka kaɗan kaɗan anzala abin da ya sauko lokaci guda to in mun ɗauki wannan ma'ana suna tsoron an tunzala alaihim suratun a saukar da sura wadda za ta sauko gaba ɗaya ta yi bayaninsu kaga cikin ƙurari akwai suratul munafiquna an gane ko to in ta sabka lokaci ɗaya tunda babu wani dalili na cewa ta rarraba sai ka ɗauki to kenan irin waɗannan suna jin tsoron a sabkar da sura gaba ɗaya kansu an tunazzala surar da za ta ci gaba da sabka kaɗan kaɗan kaɗan tana bayani kansu ba sani ko mun fahimta ba yawwa to ko dai surar ta sauka gaba ɗaya ko ko ta rinka sauka kaɗan kaɗan ana tora musu asiri Allah ce suna tsoron an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum take ba su labari bi mafi qulubihim da bin abin cikin zukatansu kaga wannan nuna qur'ani wahayi ne domin sanin abin da ke cikin zuciya sai Allah mun gane ko yawa sai Allah ce to qul istahzi'u kace ku yi izgili inna Allah mukhrijum ma tahdharun Allah zai fitar da mukhrij ismul fa'il da ismul maf'ul in ya zamanto yana da tanwini yana nuna abu zai faru zuwa gaba wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kaga ba ai ba za a yi in ba yana hikaya abinda ya gabata bane wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid ka gani nan ya kawo shi basitun amma yana bada hikayar abinda ya faru wanda ya gabata muna gani ko yawwa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idqala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun zan halitta kina a wani lokaci ba halitta ba to nan da yace inna Allah tabbat Allah mukhrijun zai fitar bayan abin da ya fitar to ba an kare ba mukhrijun Allah zai fitar ma tahdarun abin da kuke tsoro mun ji wannan da kyau kaga tahdaruna fi'li mudari ila yufidu tajaddudu wat takrar kuma yace yahzaru suna tsoro yau da gobe jibi daga ta wannan aya kafin mu wuce akwai waɗansu abubuwa da ya kamata mu fitar karkashinta shine cewa anan sai mun yi amfani da wato wasu ƙa'idodi bari mu ɗauki dai guda uku ne a gurguje da Allah ya ce ya hadarar munafiqina an tunazzala alaihim me yasa an ka kawo fi'ili da an al'udulul qur'ani ba a kawo suna ba me yasa ba a ce ya hadarul munafiquna tanzila suratin ba kuma yasa ba a ce ya hadarul munafiquna ba inzala suratin tunda qira'ata abu amr ibn al-ala da yaqub al-basri da ibn kathir al-makki an tunzala to me yasa ba a ce inzala ba ko ko qira'ata jamhur tanzila suratin ba an ka kawo masdar munsabik ba a kawo masdar al'asri ba saboda an tunazzala za ta ba da ma'anar masdar daya na biyu kuma sai ta ba da ma'anar fi'ili mudwari'i yufidu tajaddud wa takrar saunar suna tare da ita yau da gobe na a sabkar kuma sabkar qur'ani ce yi an gane ko suratun tunazzala alaihim intabe bai ce ya hazarul munafiquna wal munafiqatu ba kuma yace an tunazzala alaihim bai ce an tunazzala alaihim wa alaihinna ba li taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inath saboda cikin munafikai akwai maza akwai mata ko ba karan bane li yu'adhib Allahu al-munafiqina wal munafiqati kaji can karshen suratul ahzab sai ya ce tunabbi'uhum bima fi qulubihim take ba su labarin da ke cikin zukatan su abu na biyu a sura ai zan ce alqur'ani ne ko araramma sura ai qur'ani ce ko to Allah ya ce munafikai suna tsoro a saukan musu da ni sura yo ai su su ma yi imani ba da qur'ani ba lantana a saukar da sura kansu alaramma su musu ma yarda qur'ani magana Allah ce to ya an kai an ka kira shi an tunazzala alaihim suratun a nan sai mun gane cewa wani lokaci in qur'ani yana magana yana magana ne akan abin da yake wajen Allah ba wajen ka ba shi mumini yayi imani kenan in Allah ya magana ba a samu mi bambanci amma wani lokaci qur'ani yana magana yana magana ne akan abin da su sun kai ce sun kai imani da shi ba wai abin da yake wajen Allah ba wani lokaci kuma Qur'ani yana bayani ne kan abin da yake wajen Allah ba wai abin da su sun yarda da shi ba don su busu ma yarda da manzo ba busu ma yarda da Qur'ani magana Allah bace to zancin ma a ce an tunazzala alaihim suratun busu busu ma yarda da magana Allah bace kenan nan Allah yana magana ne akan shi yake saukara tun da ya san magana shi ce mun gane ko ba mu gane ba eh abu na biyu sai ka dauki maudu'i na maudu'i uku zaka hitar halatul munafiqina inda nuzulil qur'an halatul mu'minin inda nuzulil qur'an halatul kafirina inda nuzulil qur'an wa sima'ihi maudu'i uku na sai ka riko ka tattaro ayoyi kaji Allah cewa idan ma unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma rasulihi ista'zanaka ulul qawli minhum wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zartu hadi imana wa idha ma unzilat suratun wa idha unzilat suratun nadara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarafu na fata in an fahimce sai kai hattara kai mai har da qur'ani kaga wa idha unzilat suratun ba aka sama ba ko ba ka dan bane can wadancan ko wa idha ma unzilat suratun an ka karami aka kara mimun ko ba ka dan bane ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir ya tattauna akan me yasa a ƙarshen tauba an ka ce wa idza ma unzilat suratun faminhum na biyu shi ma an ka ce wa idza ma unzilat suratun nazara ba'dhum amma wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma rasulihi ista'dhanaka ulul qawli minhum ba kawo ma ba allati tufidu at-ta'kid ni ya kawo wannan sai an ka ce to nan an aminu billahi wa jahidu ma rasulihi ista'dhanaka ulul qawli minhum ba a kawo ma ba littakidi saboda ba abu bane wanda yake tada musu da hankali ma'ana a ce musu aje wajen jihadi bai tada musu da hankali irin wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zaratu hadhihi imana saboda wanga dibolan a zahiri ne ake magana an aminu billahi shi ko faminhum man yaqulu ayyukum zaratu hadhihi imana a boye na suke yin shi wa idza ma unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu a boye suke yin shi to tana buƙatar ta'kidi amma wanda da yake gaba da gaba ne ba a boye bane magana ce ake musu an aminu billahi wa jahidu ma rasulihi sta'adnaka ulul qawli minhum ana ma ɗaukar su ma mu'minne ne ana magana da su hikima wato ta balaga ta alkur'ani mun ji wannan ko wannan aya bari mu gani me ya saura da ya kamata mu kara sai Allah ce bima fi qulubihim me yasa bai ce bi nifaqihim ba duk inda ka gama al-mausuliyya rike da kyau ku rike da kyau wanda ka'ida ta mai tsada ma ko ismul mausul abu biyu zaka ganewa na farko akwai ijmali karkashin shi yana bukatar tafsiri duk inda kaga ismul mausul abu na biyu akwai uduri ma'ana wata kalima ta kamata a kawo ba a kawo ta ba sai an ka kawo shi misali da Allah ce bi ma fi qulubihim asalin shi ana iya cewa bi nifaqihim ko bi asrarihim amma ba a ce ba sai an ka ce bi ma fi qulubihim kaga uduri kenan to abin da ke cikin zukatansu kuma na munafinci da kuma abubuwan da suka yi an gane ko wasu ayoyi za su bayyana maka su a can lokacin da suke yin waɗansu abubuwa da ba alaci fi qulubihim maradun da ba rashin lafiya ne mun gano da kyau to dan saboda a nuna maka cewa munafincin cikin mu yake sai Allah ce bi ma fi qulubihim to in ka iske ismul mawsul dubu wanda ka'ida tana aiki ga kuyi wasa da ita abu na biyu sai ce qul istahzi'u ala abdullahi ya ma qul istahzi'u ce istahzi'u yace to kaga muna in mutum izgili da da qur'ani ya zami in ya izgili da manzo fa to kashi kuma Allah ya ce su yi kankurin kanku su ala abdullahi Allah na kai sace su yi sai ka koma cikin littafan usulul fiqh da littafan balaga sai kaga al'amru ma'ana nawa yake dauka shi amru yana iya daukan ma'ana sun kai 30 ko fiye da haka ana gane shi hasbas siyaki nan al'amru muradu bihi tahdidu umurni ne na narko kamar inda Allah ya ce wa qulil haqqu min rabbikum sai ce faman sha'a wa man sha'a falaykum ga wai ce fa man sha'a wala sai ce Allah ya ce ko shi abin da gada ba ko ko i'malu ma shi'tum ko Allah ya ce ko aka ce wajen gada ba sai a ce a a al'amru huna ma'anahu tahdid don da ya ce fa man sha'a falyu'min wa man sha'a sai ce inna a'tadna lil zalimin nara can kuma da ya ce i'malu ma shi'tum sai ce mi innahu bima ta'maluna basir ai yana gani kuma ya sani zai sakan ka muku nan kuma da ya ce qul istahzi'u sai ce mi inna allaha مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم to sai kace kun gabe da muhani Allah ya taimake mu to sai abu na karshe da zamu fitar inna allaha mukhrijum ma tahdharun Allah zai fitar da abin da kuke tsoro dama mun ce in kaga ismul mawsul akwai mi akwai al ijmal akwai kuma mi al udul ku rikewa in duk so dubu yazo in kuna wasa da danga ka'idodi wallahi kan ku ne kuke kuke tuta ba yanzu ka'idar ta sake bayyana maimakon yace inna allaha mukhrijun nifaqakum amradakum asrarakum najwakum sace ma tahdharun don ya nuna maka cewa shi munafincin nan cikin tsoro sun ka yi shi don inda babu ƙarfi ga musulunci da ba za su ɓoye kafircin nasu ba sai Allah ce abin nan da kuke sauna Allah zai fitar da shi al'udul al-qur'ani kaji Allah ya ce wa nuri inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون قراءة حمزة الكسائي خلف ويرى فرعون wa hamanu wa junuduhuma minhum ma kanu yahdarun wa yara fir'aunu fir'aunu zai gani wa junuduhu aw hamanu da hamanu sun zan fa'ili a ga qira'a wa junuduhuma da rundunonin su an ce rundunonin su tunda rundunar ta fir'auna ce amma shi ma hamana yana ba da nashi umarni ko ba ka nan bari da umarnin fir'auna Allah ce minhum ma kanu yahzarun abinda sun kasance suna tsoro suna sauna a ta jamhur wa nuriya fir'auna musu Allah za mu nuna ma fir'auna sai sai zama to fir'auna shine matsayin maf'ulun bihi wa hamana da hamana wa junudahuma da junusu ma kanu yahzaruna shine maf'ulun bihi as-sani shi ma kanu yahzaruna a qira'a wa yara fir'aunu wa hamanu wa junuduhuma ma kanu yahzaruna shine maf'ulu bihi dama yara yana ta'addini zuwa gami maf'ulun bihi guda in ru'ya ce basariya in kalbiya ce kuma sai mun tomi maf'ulun bihi guda biyu to nuriya nan za mu nuna musu za su gani garin da garin a nan al'udulul qur'ani ne yasa bai ce wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma zawala mulkihim ai asalin shi zawala mulkihim tunda duk bala'in da fir'auna ya a duniya duk shirkar da shi kai duk kisan da ya mabani isra'ila duk masu sihirin da ya kawo duk matakan da ya ɗauka duk siyasoshin da ya aiki da su an gane ko at-tadabir al-hissiyya wal ma'nawiyya allati ittakhadha wal qararat wa jami' as-siyasat allati istakhdamaha kulluha tasubbu fi qalibin wahid lil hifaz ala mulkihi to sai Allah ce ma kanu yahzarun abin nan bai ce zawala mulkihim ba sai ce ma kanu yahzarun dan ya nuna maka gushewar mulkin su abu ne wanda sun kasance can can can da suna sauna kuma cikin tsoro suke duk da yake suna da mi suna da mulki suna da kuɗi suna da ƴaƴa suna da jirunduna suna nan suna tsoron gushewar mulki al'udulul qur'ani ku rike ga ga'ida kuma ku rike ba ni dai na faɗa muku in kun rike to in ma ku rike ba ni na yi gaba to wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab nan babu tawjihul qira'ati amma mu karanta ta sai mu wuce aya ta gaba wala in sa'altahum inda zaka tambaye su la yaquluna da za su ce inna ma kunna nakhudu wa nal'ab nakhudu ma'ana muna kutsawa khada yahudu ko ko nakhudu alkala fil kalam ko ko nakhudu alfayafi muna kutsa mu daji na muna tahiya muna rage hanya wa nal'abu muna wasa ai wasa ce muke yi kulka ce da su abillahi yanzu da Allah wa ayatihi da ayoyinsa ayoyin Allah akwai alkauniya akwai mi ash-shar'iyya wa rasulihi da manzonsa kuntum tastahzi'una kun kasance kuna izgili la ta'tadiru kada ku kawo uzuri qad kafartum ba'da imanikum kun kafirce bayan imaninku nan kaga babin ridda ya taho babin ridda ya taho kenan abubuwan da ke sa imanin mutum ya warware nawaqidul iman da nawaqidul islam halitta zafai an yi an gane ko shekul islam ibn taimiyya da littafi na waƙidul al'iman ne in ban mantaba ko na waƙidul islam an gane ko akwai wani doktor a ƙasar saudiya doktor abdullatif in ban manta ba ya littafi doktorar shi akan na waƙidul islam ya yi ta ta kai sofa kusan 500 in ban manta da wani abu ba akwai na waƙidul iman da na waƙidul islam al-hissiyya wal ma'anawiyya mun gane ko suna nan sai ka bincike kansu eh sai Allah ce za ta ta zukar kafartum ba da imanikum kun kafirta bayan kun yi imani babin ridda kuma shi nan in ka diba cikin muktasar akwai babin ridda an gane ko yana daga cikin alamomin ridda waɗanda mai muktasar ya kawo dar musantir zinnawu in ji malaman zauri sun kace mai dar musantir to amma wannan ba yana nufin wanda ya daura santir ya kafirta ba a'a alama ce ta ɗaura ɗamara ja alama ce ta kafirai sai malamai su kina nuna cewa kenan in ka ce karin ka sa ta kana nuna karkata zuwa ga waɗancan mutane kenan hukuncin kafirai za a yi ma a zahiri shi yasa lokacin da santir ta hito da kasa santir a wajen mallamai to in ka yi sa ana a ce ka zan fasiki in baka yi aniya ba kabla sannan hawanka eh mallamai sun ka ce mai sa zin na rukahiri na eh eh alama ce ta kafirai ta haka ne saboda ko da baka kafirta ba to kayi aiki irin wanda ke kusantar da kai zo ga kafirai kaga dole a tsoratar da kai ban sani ko mun fahimta ba to Allah ya kyauta to sai Allah ce inna afu an ta'ifatin minkum ko in na'fu an ta'ifatin minkum wannan ita ce qira'a ta Asim al-Kufi in mun yafe ma wata jama'a daga cikin ku mun gane ko minkum daga cikin ku ku munafikai nu'adhibu ta'ifatan za mu adabtar da wata jama'a bi annahum kanu mujrimina a'a ba haka kawai ba saboda sun kasance mujrimai yan ta'adda shaydanu a qira'ata wato jamhur in yu'fa an ta'ifatin minkum ko in yu'fa an ta'ifatin minkum kenan in an yafe ma wata jama'a in yu'fa in an yafe ma wata jama'a an gane ko sai zaman to ta'ifa nan abin nan ne an ta'ifatin minkum kenan asalinta jaru wal majrur yana matsayin na'ibul fa'il ne tu'azzabu ta'ifatun sai ce tu'azzab kaga sai kawo ta bitta saboda nuna maka cewa ta'ifa lafzi ne mu'annas ne majazi ghairu haqiqi yuzakkar wa yu'annas bai ce in tu'fa an ta'ifati min sai ce in yu'fa amma can ku sai ce tu'azzab bai ce yu'azzab ba tu'azzab ta'ifatun minkum za'a azabtar da wata jama'a daga cinku bi annahum kanu mujrimina saboda sun kasance mujrimai wannan ita ce qira'ata wato jamhur kenan bil bina ilal maf'ul babu wata matsala in an azabtar umumina wa zai azabtar da su mu to da yace nu'adhibu qa'ifatan za mu azabtar da wadansu ah to su ai munafikai ba a ce a yake su ba ko ba ka dan bari ba a ce a yake su to wace azaba za a yi musu ko ya zamanto nan an tsoratar da su ne saboda dama cikin tsoro suke ko ya zamanto nan ni azabtar da su da waɗansu abubuwa da Allah subhanahu wata'ala zai ba su a yi tunda Allah yana bada labarin su to kenan shi kanshi bada labarin su ai azaba ne gare su tunda ba su a gane su kuma an rige an gane su Allah kai mu da tsari mm tunda kaga Allah ya ce manzo Allah sallallahu bai ma san wasu daga cikin su ba amma sai Allah ya ce a'a ga alamomin su walau nasha'u la'araynakahum fala arafahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl akwai sifofin su da ake gane su an gane ko duk da yake suna shiga irin ta muminai amma cikin ayyuka wai za kamu ila salati kamu kusala sannan cikin mawaqif ana gane su da an tai wajen yaki sai su labi sai su hito su da an ka zo yakin Uhud Abdullahi bin Ubay ibn Salul ya hito da sulusul jeshi mutum 900 ya dawo da mutum 300 kuma sai da an ka zo an kai gaba da gaba bai ma ya zama da gida ba don sharri kuma yace dan gida ba kashi kan mu saboda bako wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an bako mu tai mu hallaka kanmu da diyan mu saboda bako ba yau da an kasa bace ya ba a duniya muna ganewa ko yawwa kenan ana gane munafiki da maganar shi wala ta'rifan nahum fi lahnil qawl ana gane shi wani lokacin da ayyukan shi bai yi don Allah shi sa da ya dan fara sai kaga ya ja da baya sannan ana gane shi da mawaqif in lokacin tsanani ya zo sai shirkida eh Allah ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين كما كان بني إيه هكا سكي الله يتي يكاد البرق يخطف أبصارهم أقالي كل ما أضاء لهم مشوا فيه ما لمسكت مثالي ني الله يبقى ما وين لا باري متنسوا منافق أي بني دم الله يتي مثلهم صفة سودة مثال kulla ma a zuwa alahun mashaufihi duk lokacin da sun ka samu daɗi cikin musulunci shine a zuwa alahun sai su ci gaba da tahiya ai addinin nan yana da kyau akwai albarka wa idza azlama alaihim qamu yan samu jarabawa ce kai wannan addini ha ba ina addini ita ko rayuwa ko kafirta kai sai ka hadu da jarabawa in kana so ka zan fir'auna ko ba haka nan bane wala qad akhadna ala fir'auna bis sinina wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkaruna ko kafirce ma Allah kai sai Allah ya jarabe ka in kana so ka zan fir'auna karshen kahirci kenan Allah kai muna tsari kun gane ko yawwa to eh yanzu zamu je aya ta gaba wajen tawjihul qira'at ita ce aya ta 72 inda Allah subhanahu wataala ce wa'adallahu almu'minina Allah yayi mu mu'minnai maza alƙawari wal mu'minati da mu'minnai mata ba ce wal mu'minata ba domin jam'u mu'annathus salim ne yunsabu wa yujarru bil kasra jannatin aljanna wanda ya fade su wali man khafa maqama rabbih jannatani wa min dunihi ma jannatani tajri min tahti hal anharu an gane ko ƙoran musu na gudana ƙarƙashin ƙasa aljanna ko ƙarƙashin bishiyoyinta za ka ce ko ƙarƙashin benayenta wajen da ya ce yan aljanna ta jirimin tahtihim saboda su suna cikin bene ke ruwan ya bi ƙasan benin kuma ya bi ƙasan su al'anharu ƙoranmu ya ce ƙoranmu suna gudana a a ruwan ƙorama na yake gudana ma'ul anharu kenan ko al'anharu kenan ya ce fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharu min khamrin ladhatin lisharibin wa anharu min asalin musaffa ya ce wa masakina tayyibatan kuma Allah ya musu alƙawalin masakina gidaje sakana yaskunu maskan jam'i masakin nazala yanzilu manzil jam'in shi manazil tayyibatan masu kyau ka kai ka dauki ayoyi da hadisai wanda suke nuna gidajen aljanna irin yadda an ka gina su lahum min fawqihim lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyya fi jannati adnin a cikin aljanna ta dawwama Allah ya sanya mu daga cikin su sai ce wa ridwanun min Allah akbar to shi ridwan kin ga nan ne imamu shu'ba ya karanta wa ridwanun min Allah dama shi duk cikin alqur'ani ridwan sai ya karanta shi ridwan yarda ta Allah akbaru ita ta himin aljanna kenan daga aljanna dan ya Allah yarda maka da ka tabbata cikin aljanna shi yasa an ka tambaye ka akwai abin da aljanna sai ka ce eh shine yarda Allah ka gane ko zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo mai girma malama har da qur'ani suke cewa in ka dauki mushaf in kana cikin suratul tauba duk in ka ga zalika an gane ko in shina kasan safha ka sa huwa in shina saman safha ka cire huwa ba sai ku an gane ba ma'ana in dai kasan safha ne to in ka ce zalika sai ka ce huwa al-fawzul azim in kuma saman safha ne ka ce zalika al-fawzul azim shikenan ku gane ko mu gane ba yanzu ga aya kasan sufa take ko sama alarma to in dai aya tana kasan sufa a cikin suratul tauba ta zalika huwa in kuma sufa sama take aya safan sufa take to sai zalikal daga ce zalika huwa an gane ko ba gane ba ya babu huwa akwai huwa eh ana ba ku mitul kuna wasa eh malam bello har da qur'ani Allah da ya taimake mu akwai method method abinda suke cewa asalib na al-hifz wa asalib ithbat al-hifz ko tathbit al-hifz suka ana ta rubuce rubuce kansu amma sai kaga yanzu duya makaho ya harce qur'ani mai ido nan ko izubi babu shira can shira ta kallon tele da da kallon whatsapp da kallon yan mata eh yake iske mutun ya sai gida bakin lakkon shi dai saboda yan mata su rinka sauka da lakon saukar swahi da dare shi dai rinka kallo ina jin daɗi a aza shayi wani masu ka iske ya ɗan ɗauko ɗan libur ana kallo har da locci zawa kai ka tsuwa manokon ka gyara alaƙaƙa da allah ka koma ka kallon matan mutane da ɗiyan mata sai ran da ka mutu za a haihuwa wasu budare ba su kaɗewa duniya bakin ta ke ga to allah na tubu matar ce ba ta kyankyasa na aka yi ba ran da kan mutu na da aiho wata mace mai kyau a to da aka mutum shi baka ne lahi a rama wannan aya abu guda za mu kara nan da ya ce wa'ada Allahul mu'minina malaman da ke bayani kan balaga sun ka ce wa'ada kullum cikin alkhairi ne alwa'adu kenan wa'ada kuma shi na nuna sharri kenan in ba yana nuna karshen alkawali ba wa wa'adna Musa 30 lailatan ko zama to daga bangare biyu ko ko bangare mai karfi amma in anka ce wa'adal kufara yayi makafirai mummuna alkawali to amma aya ta 68 Allah ya ce wa'adallahu almunafiqina wal munafiqati wal kufara nar jahannama bai ce wa'ada ba shi yasa wadansu sun ce kenan wa'ada yana zuwa cikin alkhairi yana zuwa cikin cikin sharri wadansu sun ce a'a su abinda sun ka ɗauka shi wa'ada in ka gane cikin alkhairi cikin sharri sun ka ce isti'ara ce an kai kina arunta na an kai ba wurin ta na ba to abinda za mu gane na ƙarshe wa'ada Allahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar ko wa'ada Allahul munafiqina wal munafiqati wal kufara nar jahannama malam bello ni an naru to jahannama ha ah to nar jahannama kuma ba ta kiri na malaran ba ana izafa abu ai zuwa gare shi wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw ai ad-daru ke ita ce al-akhirah amma da abinda zaka yi sai ka ce narun al-musamma jahannamu shi da asirin magana Allah ya kyauta ala ayyati hal nan sifar da an ka kawo tun tushiru bil illa rike da kyau duk in kaga sifa in kaga alkafiru almuslimu as-sariqu az-zani wannan in kaga ya taho tare da wani hukunci ko wani labari to mushirun bil illa illa ma akhrajahu ad-dalil da yace wa adallahu al-mu'minina wal mu'minati tami jannatin to ina illa take alarma limadha wa'adahum bil janna li imanihim wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama limadha wa'adahum bin nar li'annahum kuffarun wa munafiqun to ka rike ga ka'ida duk in ka gane shi cikin qur'ani ka rike illa ta annan in ka gane to in kuma ba gane ba shikenan to a to ai mun hisun su kan makan su mallam bello saboda irin wadannan karatuttuka suna koya maka yadda ake sarrafa ka'idodin ilimi kakka zamna kullun babu wata ka'ida ta ilimi tare da kai karatun ka bai tahiya amma in kana da ka'idodin ilimi nan da nan yanzu sai kaga Allah ya taimake ka hada karatu ka dauko ga ka'ida ka hada da wanda ka dauko da sai ka samu karatu ya hita to mu je aya ta wato 70 da abin nan ta 73 ita za mu dauka inda Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim wa ma'awahum jahannamu wa bi'sal masir ko haka nan bane yawwa ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi ko kuma ya ayyuhan nabiyyu a qira'ata asim eh tanafi' shine wasu kace duk ma'anar su daya wasu malamai suka ce a'a nabiyyu daban nabiyyu daban shi nabiyyu daga annabuwa ne mun sha fadar wannan duk inda ke cikin qur'ani dai a takaice ba sai mun sake maimaita shi ba annabi'u kuma fa'ilun ne bi ma'anar fa'il mai ba da labari domin shi annabi yana ba mutanen shi labari abinda an kai masa nawali ko ko fa'ilun ne bi ma'anar maf'ul ana ba shi labari babu matsala saboda ana mala'iku na kamai labari shikenan kuma duk annabi mai kima ne mai daraja babu annabi kaskantacce to jahidul kuffara mi a jahidul kuffara malam bello wal munafiqina to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yakar munafikai ba kuma Allah ya mishi umurni da ma an sayyidina Umar ya so a bashi dama shi kashe Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yace kaka kashe shi li alla yuqala anna Muhammadan yaqtulu ashabahu tab kuma an ce a yaki munafikai to in yana kai kawo ce ai bai yake su ba kuma an san su a Madina a kodan da ba an san su an ce za a kashe su ce a kyale su shi yasa lafuzan qur'ani in baka hankal dama abubuwa banna za a yi ma'ana shi kafiri akwai yadda ake yakata shi ma munafiki akwai yadda ake yakata wa ghulub alaihim ka kausa samu su magana an gane ko wannan yake nuna ba wai kowane hali ba akwai kafirin da ana sauƙaƙa mishi magana ai manzo Allah sallallahu alaihi kafirai ya sauƙaƙa musu magana saboda shi wa'azi ya gadi ko waɗanne mutane akwai yadda ake musu magana kafiri farko farko za a tattauna ne da shi da uslubi mai kyau ba ya ce udu ila sabila rabbika bil hikma ba to in ka gane mutun ya gane gaskiya bai son binta to nan babu bukatar sai an abin nan dashi shi yasa kuskure na kai ma mutane hukunci iri daya wani bai fahimci gaskiya ba amma da zai fahimce ta da zai dawo ya karbe ta to shi yasa ba a fara wa'azi da bude huta a'a za a fara ni da uslubi mai kyau wanda an ka gaina son gaskiya kaga kenan wanda an ka ba fahimtar gaskiya kuma akwai da za a yi mishi magana kuma ba zagi za a yi ba saboda shi zagi mai cikin wa'azi a'a ba zagi za ka yi ba wanda ya nuna ƙarya sai sai ya kare ta sai ka fito fili ka nuna ba gaskiya bane akwai mutanen da dama ba su da wani girman kai su sani na abba su da in ka gaya musu sun ka gane za su yi aiki da shi shikenan wa ghaluba alaihim wanda ya nuna cewa to tunda an ce kafirai wa ghaluba alaihim wa alaihin nikinan ku to in halin kausasa ya kama a kausasa Allah ce wa ma'awahum jahannam makoma su ita ce wuta Allah kai muni tsari wa bi'sal masir ko ba karan bane makoma ta yi muni cir shi yasa shanqidi cikin muqaddima ta adwaul bayan yace kada kaga da yawan mutane ba su damu da qur'ani ba wannan ya saka nisanci qur'ani yace kai kuskure yace domin shi wannan littafi albarkarsa da alkur'ani ba ta da iyaka sannan kuma kahiri wanda ya kauda kai daga ƙur'ani jaki na na jahannama don Allah ya ce fa balahum an tafkirati mu'ridin ka annahum umurun mustanfira kaga umurun na Allah ya kamanta su da jakkai to jakkan nan kuma jahannama ba su shiga to kai yanzu don mutane ko a ce duk duniya kowa bai damu da ƙur'ani ba duk wa inda ba su fa karshe wa jakkai na ba su zama na wutar jahannama kana da kazan jakin jahannama to in kana so nisan ci ƙur'ani Allahumma amin muna ji ko asalin alghilba abu ne daga yake da kaushi ko kabri an gane ko eh alaiha mala'ikatun ghilabun masu kaushin zuciya zancen tausayin kahiri bai ko taso ba ribga sai na za su yi irin yadda ya kamata kuma ba su gajiya ka san kaji matsalar mala'iki mai gajiya bayyana nan ba subhanallah ka san dan hali ba ai ba ce mai ya isa to wa ce mai ya isa kullum ma khabata zidnahum sa'ira eh babu zan ce a ce ya isa aran ba a ce mai ce mai da aka hita ribga ribga ribga ko mutun na zagi hadda dan hali ma da yake mawaƙin Hausa na kaga sai da waka zuwa lahira yace na mukiri baban kwanya in ya samu arna masu laihin kamtsa yace rigigib rigib sai kashi to Allah ya kyauta to anan tunda kafirai an ka ce wa ghlub alaihim mafhumul mukhalafa in mu'minin ne wa ya kausasawa to kawo ayoyi to kawo ayoyi فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين على رمى ده سورة آية نسكنون أتصاب مني ذلك التهي haba abu na ƙarshe wanda za mu faɗa kan wannan ayar shi ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqina waghlub alaihim ko wagga aya cikin qur'ani suna daga cikin ayoyin da suke su bi tal tal guda ga tana cikin suratul tauba guda kuma tana can ƙasa suratul tahrim to sai kai hattara kai mai har da alkur'ani ka a zo kana cikin tahrimi kai cikin tauba ko kana cikin tauba a shi ka cikin tahrimi ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffar wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir anan tauba yahlifuna billahi ma qalu can kuma ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffar wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir daraba Allahu matalan lil ladina kafaru imra'atan nuh wa imra'atan lut a alqur'anance inji dan qur'aniyuna to wannan shine abin da zamu faɗa a gwarguje a karkashin wannan aya wallahu ta'ala a'lam muna gane ko yawwa to ayar da zamu dauka ta gaba ita ce aya wato ta 80 ta 90 inda Allah ya ce waja al-mu'adhdhiruna min al-a'rabi liyu'dhana lahum al-mu'adhdhiruna idan muka duba yaqub imamu yaqub al-hadrami al-basri ya karanta waja al-mu'dhiruna min al-a'rabi mu'dhiruna na ana nufin alladhina a'zaru in an ce a'zara wani lokaci ba yayi mu mutum uzuri ba a'zara ya kawo uzurin sa to a qira'ata abu jafar waja al-mu'dhiruna kan shi ne ismul fa'il maimakon a ce al-mu'zaru na waɗanda an kai ma uzuri to ba wancan bane wanga na a'azara na shi ba yayi masa uzuri ba ba a'azarahu ba a'a a'azara ya kawo uzurin sa shi yasa laraba sun kace laqad a'zara man anzar duk wanda yayi gargadi to ya yanke ni ya yanke uzuri bari bari annabawa suna cewa ku bari malamai suna cewa ku bari kuna cewa sai kun yi to ya azaba Allah ta zo shi ke قراءة جمهور وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم ما سوء بعد أذري سنزو تنا المعذرون دكا ساعة ما ندقى عذرني يعذر ما لم يسنك تي آآ ننتاء تي أنك ميدا ذالهم من اعتذر waja almuta'azziruna na daga wato muta'azziruna masu ba da uzuri na ƙarya kenan ina fata an fahimce ni kenan ifta'alana i'tazara shine bi ya kawo uzuri nan mu'azziruna ba daga azzara yu'azziru bane ba mu'azzir bane man ga an gane ko to in mu'azzir yana nuna kamar mai kawo uzuri an gane ko to ba shine ake nema banan ba wancan na fa'alana ba nan tafa'alana ifta'alana kenan asalin shi waja al-mu'azziruna waja al-muta'azziruna ta'ul din sai ta koma zalun an kai kalbikinta kuma an kai idgamikin sai zo waje al-mu'azziruna ismul fa'ilina ifta'ala muta'azzir ne ba mu'azziruna bane nan min azzara yu'azziru fa huwa mu'azzir ba shi bane kadiba cikin tafsiri da ibnu jarir tabari ba ni duka wannan magana ba kadiba cikin الضر المسون في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي يكاو ما دينا دي to an kace muta'azzir shine mai kallafa maka shi dama ifta'ala wani lokaci na nufin ai ƙarya iftara ya yi ƙarya ikhtalaka ya kirkira abu to i'tazara ya kirkira uzuri na ƙarya amma bai da uzurin Allah ce to waja almu'azziruna a qira'at kenan kaga qira'ata yaqub mu'biruna kuma mutane sun kawo uzuri mai kyau amma mu'azziruna kaga sai Qur'ani ya kawo da waɗanda sun kawo uzuri mai kyau da waɗanda sun kawo uzuri ba ba mai kyau ba li yu'dhana lahum don ai musu uzini Allah ce wa qa'adal ladina kadhabu Allah wa rasula waɗanda sun karyata Allah da manzon shi sun kai zaman su Allah ce to sai yusibul ladina kafaru minhum azabun alim da sannu za ta shafi waɗanda sun ka kafirta a cikin su azaba mai radadi nan azaba ko ta nan duniya ko ko azaba ta lahira shi yasa kenan qira'o'in kamar nan sun kawo ko in mun ce waja al mu'dhiruna ko da mun ce uzurin su na ƙarya ne sai zaman to bai kai irin waɗancan ba misali kenan in mun ce mu'dhiruna yana rufin uzurin su na ƙarya ne a azara ya kawo uzuri wanda ba na gaskiya ba kenan sai zama to mi uzurin su da sun ka kawo kamar na ƙarya ne amma ƙaryar su ɗan ƙarama ce amma mu'adhiru sai zama to mi ƙarya ce mai girma ko kuma mu'dhiruna waɗanda sun ka kawo uzuri na gari al mu'adhiruna waɗanda sun ka kawo uzuri na ƙarya kenan kaga nan qur'ani kamar ya shafi dukkan jama'a to shi kuma uzuri alarma ad-dirasa adirasa al-mawdu'iyya dan ka zo ga aya kawai ka wuce sai ka zo ka dauki al-udhur ta'rifuhu anwa'uhu asbabuhu ka gane ko fawaiduhu kayfiyatu ta'amul ma'ahu da al-hulul wan nata'ij in ka dauki uzuri mallam bello uzuri kala biyu na akwai mai kyau akwai wanda bai da kyau ayoyi sun yi bayani لا يستأذنك الذين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون أكو أذري لك أريا أكو نقسكيا كما كان بني إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم mun gane ko to to uzuri wa alarma sha'ir yace qad qila ma qila in sidqan wa in kadhiban fa ma atzaruka min qawlin idza qila amma in kana da wayo ka ninka karba uzurin mutane in baka karba uzurin mutane ba a yi rayuwa da kai ko diyanka suna wacewa amma in kana da wayo kana karba uzuri sai ka gane mai gaskiya da makarici muna ganewa to sannan kuma uzuri ba ga dan adam ba fa har ga dabba ana karɓar uzuri kaji Allah ya ce wa tafaqqada tsaira fa qala mali la ara al huda huda am kana min al ghaibin la u'adhibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin famakatha ghayra ba'id fa qala ahattu bima lam tuhit bih qur'ani ya koya mun hadda dabba ana mata uzuri shi yasa ma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi aikin haji dabba shi ana cewa khala'atil qaswa khala'at ma'ana ta kasa ko ko ta yi jinkiri ta ki biyan bukata yace a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma zaka laha bi khuluq wannan ba dabi'a ta bace munar rashin uzuri yayi mun yawa shi yasa nan da nan mutun na sakin matatai baka san uzuri ba kotu da kaga ana dage shari'a saboda alƙali na son ya ƙara samun dalilai na zartar da hukunci kai ba ka yi ma mutane uzuri amma kuma kusa wani ba duniya duk wanda bai ma mutane uzuri ya kowa son a mai uzuri a duniya ka buga mu mutum waya so ɗai so biyu so uku bai ɗauka ba sai ka ji ya ce ai dama ka san eh, kaza kaza kaza akwai wani mutum da ya buga ma abokin shi waya ya buga mai waya ya buga mai waya bai ɗauka ba kawai ko da ya buga an ka ɗauka sai hawwada fa fa fa fa fa fa da zage zage wanda ya ɗauka sai shi kai da aka taba mai wayan nan ba ya ce mai waya gashi na Allah ya mai rasuwa eh sai ce ai gashi na Allah ya mai rasuwa sai ɗauke wuta ba ka yi ma matakka uzuri saludan mata sai an ce ai saludan mata saludan banza ta babu uzuri kai baka san sababi ba in uzuri na ƙarya na yau da gobe bayyana zai yi amma mun ba mu karɓar uzuri shi yasa da mutane sun fahimci baka karɓar uzuri masu hankali ba su gaya maka komi sai su kyale ka duk harkar ka ba mu rashin shige ta saboda ba karɓar uzurin mutane kai in kai mai gyara ka ta kai to in kai mai gyara ka ta kai duna wani abu mai iya gyara shi don haka dai uzuri abu ne a shar'anci ana iya karatu kan shi mun gane wannan da kyau yawwa kuma ana ran makaji a shahada dabba ana karɓar mata uzuri mu ko nan masu jaki da sai dai abin da hali yi. ba su yi ma jaki uzuri ta shekara goma kana cin unhwanin shi amma sha'anin sai a hankali ba a yi ma dabba uzuri to wanda bai ma dabba uzuri shi na ma mutum uzuri rashin karɓar uzuri ce sa ayyukan kashi ta mutuwa wani saboda bai ma wata shi uzuri na armin shiga ta mutuwa saboda shi ba ba a yi mai ba daidai ba yo yo ba a yi ma ba daidai ba kai dubu so dubu no kai ma mutane ba daidai ba ko ko haka na za a tsaya tare da kai shi yasa kuke ganin masu kuɗi da masu mulki da waɗanda adda jama'a in ba Allah ya musu tsari ba sai jama'a sun gudu sun bar su in kaga mutane na son mu'amala da kai kana musu uzuri ne yau mun yi harka da kai an samu alheri gobe mun yi an yi goma an samu alheri wata rana sai jarabawa ta zo to in baka min uzuri ba daga nan harkar mu da wuya ta sake ci gaba Allah ya mu mai kyau wallahu ta'ala a'lam eh aya wadda zamu dauka eh, ta gaba ita ce aya ta 98 a cikin suratu wato at-tauba amma ba za ta iya kwasuwa ba ko mu dauke ta sai mun hada ta da aya ta 97 sai mu hada ta 99 shikenan sai ayi ta ta kari Allah ce al-a'rab larabawan kauye jam'i ne al-arabi ashaddu kufran su an mafi tsananin kafirci wani fakan da munafinci an gane ko daga larabawan birni kenan wa ajdaru kuma su af mafi cancanta Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi su san abinda Allah ya sabkar na dokoki na iyakoki da ya saukar ga manzon shi shine hudud wallahu alimun hakim Allah masani na kuma mai hikima kidan alimun masani da halin bayi hakimun kuma in ka ji ya faɗi abu ko ya ce ayi abu ko ya hana abu akwai hikima to kaga waɗanda suna daga cikin ayoyin da suke nuna da alkur'ani ba magana Allah bace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba aikin Allah yake ba da wanga aya bai karanta ta tunda ta shahi kabila shi da balarabin kawai da balarabin bidul larabawa ne to wanda daga cikin an zage yahudawa a'a aikin su ne ake zance in ka ji qur'ani Allah ba zai zarge ka ba don kana balarabe ko kaza ko kaza don shi ya halitta amma aiki na Allah yake zance to sai Allah ce wa minal a'rabi daga cikin larabawa na ƙauye man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman akwai wanda ke ɗauka kamar abin da ke ciyarwa na addini da sadaka da zakka maghraman matsayin kamar tarata ita ce wato al-gharam asara ta yake yi wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir Allah ce suna nan suna jiran musiba ta ke wayo musulunci yayi ƙarfi suna ba da zakka amma suna ganin kamar cilista suna an kai suna jiran to da yawan mutane kuma haka suke ba ka gane wani makiyinka na sai illa nuna ta tahuwa da ka shiga cikin tsanani yanzu kana gane masoyinka an gane ko to madalla shi yasa can cikin nisa ya Allah ce alladina yatarabbasuna bikum bai hudi mi suka mi suka jira gare ku nan sai ya ce wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir an gane ko yawwa sannan kuma Allah ya sifanta duk abin da suke jiran mu'minai da shi mafi kyau ne qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn abinda kuke jira gare mu dayan mafi kyawu ba mai kyau ba bai ce ihdal hasanata ne ba husna yayi mafi kyau ko dai a kashe mu ba shi na kuka jira ba makiya to in an kashe mu shahada za mu yi mu samu aljanna ko kuma mu ci nasara akan ku mu yaki mu kama ku ko ba ka nan bari to kuma sai Allah shi ba mu ganima dadin duniya kafin mutun na lahira da haka mumini bai da asara sai Allah ce to alaihim da'iratus sawi muna ji dake ko yawwa wannan ita ce kira ta jamhur amma ibn kathir al-makki da abu amur ibn al'ala al-basri sun karanta alaihim da'iratu su'i an gane ko as-su'i suna ne as-sau'i kuma sun kace masdar ne kenan alaihim da'iratu sau'i kenan zatu sau'i in sau'i an karanta zatu sau'i ma'abuciya muni alaihim da'iratu su'i to dai ma shi as-su'i suna ne ba sai an yi ta'awili ba ina fata ana fahimta ta masu taujihin qira'at bil qur'an tawjih qira'at al ashr bil qur'an al karim da suka zo daidai wannan aya alaihim da'iratu sau sai suke cewa wato qira'ata abu amr ibn al'ala al-basri da ibn kasir alaihim da'iratu su'i kenan akwai inda aka karanta as-su'i a cikin a cikin alqur'ani duk qurra sun karanta da shi ina fata an fince ni qala alladhina utul ilma innal khizya al-yawma was-su'a 'ala al-kafirin duk qurra sun karanta as-su kaga ta samu nadhir an yi tawjihin ta da alqur'ani shi ko as-sau'i sun ka ce akwai inda Allah ya ce wa zanantum dhanna as-sau'i wa kuntum qauman bura a cikin suratu al-fath shi ma duk sun karanta wadannan tun zanna sau'i ba su'i ba kenan ko ce ta samu istishadi alqur'ani an gane ko to na Allah ya nuna dai mai kewayawa dama musiba ake kira da'ira asalin da'ira kuma ba musiba bane daga dara ya zuru ne ismul fa'il da'ir ismul fa'ila da'ira abinda ke kewayewa dama musiba kewayewa na takai dan haka in ta kwada ma wani kai dariya rika ta kariyar ta kwadu ma eh wa tilkal ayyamu dawluha bainan nas in ja Allah wallahu sami'un alim Allah sami'un mai jina game da abin da kuke faɗa alimun masanina ya san niyoyinku gakkata zuwa tsarkace kanka to ko da ba mu karanta wannan aya ba ma'anarta za ta hito amma dai za mu karanta ta saboda fa'ida ta ilimi ba abin nan wa min al-a'rabi kaga ba an ce daga ce akwai wanda yake ciyar da dukiyar shi ba yana ganin kamar ciyar da shi an kai ba don Allah ba to ai ko ba a kawo kenan daga cikin su akwai mai yi don Allah to amma sai Allah faɗi wannan karara wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir akwai wanda yake imani da Allah da ranar karshe daga cikin larabawan kauye wa yattakhidhu ma yunfiqu yana riƙon abin da yake cikin ruwa qurbatin indallahi abin da zai sa ya samu kusanci wajen Allah wa salawatir rasuli kuma ya samu ba salatin annabi annabi mai salati a'a annabi masa addu'a ala Allah ce ku saurara harful istifta in ji malaman zuri sun kace ku saurara innaha qurbatul lahum wato wannan abin da suke bayarwa kusanci ne gare su an gane ko imam warsh wanda rawi ne na nafi ya karanta ala innaha qurbatun quru qurbatun yayi mara'un dhamma sauran sun karanta qurbatul lahum kaga in ba an hada ba ma wanga wurin baka sa akwai sabani ba kusanci ce ko kuma dalilin zai samu kusanci ne wajen Allah sai yi dukhiluhumullahu fi rahmati da sannu Allah zai sanya su cikin rahamarsa na ana nufin aljanna dama a cikin rahama Allah suke na aljanna ake nufi an gane ko inna Allah ghafurur rahim lalle tabbas Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne anan sai kai hattara in an ka kawo sinu in an ce Allah zai yi sinun in ba ga Allah ba babu tabbat in kace sa aqra'u zan karanta wallahi ba a da tabbaci tana yawa ka mutu ko ko tana yawa yanzu wani abu shigitta ka tashi ka sani inda kai a kira ka ta waya a ce maka alo kaza ya faru ka tashi amma inda Allah ce sayyudkhiluhumullahu fi rahmati magana ta kare kuma da yace sayyudkhiluhum sai ce min bai ce so wai sayyudkhiluhunna ba ai cikin laraban kawai akwai mata ko ko kawai babu mace to wannan kaga wasu sun kace illa zama kawai kenan wa ajdaru Allah ya alamu hudu zama anzalallahu ala rasuli wasu sun kace to ai babu annabi dan kauyi ko ba ka dan bane an kace a to ba shi bane ai annabi yaquba ya zama na ƙauyi don ya ce wa kada ahsana bi idh akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badwi a sai an ce a dama ba dan ƙauye na ba birni na yake koma ƙauye kuma da bayan Allah ya birni da shi to duk inda ta kai ta kawo dai ba birni ba ƙauye aka kallo ba imanin ka da aikin ka na gani wallahu ta'ala a'lam to ne ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh